وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قوات الرجب هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو ديادة أريهدو da 42 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na jibuis da ke cikin unguwar tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 25 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu ne game da imani da ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga waɗanda suka aikata zunubai da kurakurai waɗanda Allah ta'ala bai ga damar yafe musu ba ya sanya su a cikin wuta amma sun mutu da tauhidi sun mutu da imani wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai cece su sannan mun ɗan yi bayani game da siraɗi duk da cewa zai sake karantar da mu wata gaba da take magana akan siraɗi din sannan mun fahimci cewa babu wani annabi cikin annabawa face shi ma zai yi ceto haka ma siddiƙai za su yi ceto shahidai za su yi salihan bayi dukkansu za su yi ainihin wato ceto waɗanda ceton nan wanda ceton nan kuma ya kasu kashi-kashi akwai ceton da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai yake banta da yinsa akwai kuma ceton da yayi tarayya da sauran annabawa da sauran masu ceto a cikin sa sannan wannan gaba ta ceto har wa yau akwai waɗanda ba su yarda da shi ba cikin jahamiya mu'tazila khawarijawa waɗannan dukkan waɗannan ƙungiyoyin su a wajen su ba su gamsu ba ba su yarda da cewa za a yi ceto ba don haka suna kore ainihin wato ceto kamar yadda mun karanta ainihin wato a darasin da ya gabata sannan mun ji ayoyi daga cikin alkur'ani da suke tabbatar da ceto duk da cewa ceton akwai sharuɗa guda biyu da dole sai ya cika kafin ceton ya zama karɓaɓɓe a wajen allah na farko ya zamanto da izinin allah na biyu kuma ya yarda da wanda za a ceta waɗannan sharuɗan guda biyu duk wanda zai shiga cikin ceton masu ceto to zai shiga ne bayan cikar waɗannan sharuɗa guda biyu na farko Allah maɗaukakin sarki ya ba da izini ga wanda zai yi ceton ya yi ceton sannan na biyu Allah ta'ala ya yadda da wanda za a ceta ɗin to waɗannan sharuɗan guda biyu su ne sharuɗan da ceto yake tsaye a kan ainihin wato yake kansu sannan akwai kamar yadda su khawarijawa da mu'tazilawa da jahamiya su sun ce ba ceto sun kore shi sannan a hannu guda kuma akwai almutasawwifa wal quburiya ma'ana akwai sufaye da kuma masu bautar kaburbura waɗannan su kuma sun tabbatar da ceto har ma wanda ya zama korarre ba karɓaɓɓe ba a shari'a duk sun tabbatar domin su a wajensu sun ƙudurce sun yarda da ceto kuma sun yarda da mutum zai iya fakewa a wajen wani matacce wanda ke cikin kabari kuma ya nemi agajin wannan mataccen kuma zai iya neman wannan wanda ke cikin kabarin ya cece shi gobe alkiyama to irin wannan ceton wanda suka tabbatar cewa babu wancan sharuɗan guda biyu kawai sun tabbatar da ceto ne alal itlaq to shi ma wannan wato ya saɓawa ceto wanda muke magana a kansa kenan kaga muna da bangarori guda uku game da ceto kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata akwai waɗanda san ba su yarda da shi ba akwai waɗanda suka tabbatar da shi sun yarda da shi har ma wanda bai tabbata ba ko kuma wanda ba- ba- baya halatta duk sun tabbatar sannan akwai waɗanda suka tsaya a tsakiya sun tabbatar da ceton da ayoyin alkur'ani da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar ina fata an gane to sannan ceton nan wanda za a yi wa waɗanda suka aikata laifi za a yi musu shine fa bayan sun shiga cikin wuta kamar yadda muka karanta bayan sun shiga wuta sun zama gawayi sannan Allah madaukakin sarki zai ba da izini a cece su za a cece su za a jefa su za a sa su a cikin wani wata korama da ake kiranta naharul haya to a nan ne duk konewar da suka yi da fata da naman jikinsu duk da ya tattabu to wannan koramar in aka sa su a ciki kamar wanke su za a yi a wannan koramar ne sai naman jikinsu ya tofo duk abin da suka rasa na sassan jikinsu sakamakon ƙunar wuta to duk zai dawo sannan kuma sai su shiga cikin aljanna to za mu tashi akan gaba ta gaba inda mala yake magana akan imani da siradi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم إمام البربهاري كنا يتي إيماني بالصراط da siraɗi ala jahannam wanda ake ɗora siraɗin nan akan wutar jahannama ya akudu sirat wato wajibi ne yin imani da siradi duk da cewa yana daga cikin ilimin gaibu yana daga abin da ido baya gani ma'ana ba wanda ya taba ganinsa amma allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shi cikin alkur'ani kamar yadda za mu karanta to imani da siradi yana daga cikin imani da ainihin wato ranar lahira sannan ya akudu sirat kuma da imani da cewa siraɗin nan fa ya akudu man sha Allah zai kama wasu waɗanda Allah ya ga damar ya kama ma'ana akwai wanda siraɗi zai rike su akwai wanda siraɗi zai damke su akwai wanda siraɗi zai cafke su ba za su wuce ba Allah ya tsare mu wa yajuzu man sha Allah sannan wanda Allah ya ga damar ƙetare wasu ya ƙetare Allah ka ƙetarar da mu kenan akwai wa'anda siraɗi bai isa ya dakatar da su ko ya kawo musu tsaiko ba domin shi kansa siraɗin umarni ake bashi sai wanda aka ce ya kama zai kama don haka akwai wanda Allah maɗaukakin sarki bisa yaddasa zai ba su dama su ƙetare wa yasqutu fi jahannama man sha Allah sannan wasu da Allah ya ga dama kuma za su rubuta cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye walahum anwarun sannan mutane ranar tashin alkiyama in an zo hawa siradi za su zamanto anwarun suna da haske ala qadari imanihim gwargwadon imanin mutum wato kamar yadda za mu karanta za ka ji yadda siradin yake lallai akwai buƙatar wannan gada ya zama akwai haske dan adam yana da matsanancin buƙatar haske a daidai wannan lokacin domin in ka ji yadda haɗarin gurin yake da irin yadda siraɗin yake lalle ana buƙatar haske to shi kuma hasken ba a can ake samunsa ba daga nan mutum zai tanadi hasken da zai tafi da shi can in ka tafi gwargwadon irin abin da kamar yadda ka gani ai za ka ga wani fitilarsa mai batira biyu ne wani kuma ya zuba mata batira takwas kaga hasken ba zai zama iri ɗaya ba wani kuma za ka ga ya sa kwai mai ɗari wani mai ɗari biyu wani security light ya sa da gwargwadon iya abin da kake iya samarwa kanka na haske gwargwadon hasken da zaka samu to haka ranar tashin alkiyama iya iya wato gwargwadon aikin da kai gwargwadon irin hasken da zaka samu wanda zai haska maka siradi din ash-sharh malam yace ga sharhi daga Sheikh Fauzan Al-Fauzan mimma yajri fi yawmil qiyama na daga abin da zai gudana ranar alkiyama al-mururu ala sirat ƙetare siraɗi wucewa ta kan siraɗi kama marar zikiruhu kamar yadda ambatan wuce siraɗi ya riga ya gabata to menene siraɗi ɗin nan sai malai ce wa siraɗu fil a larabcin aka ce a sirat huwa ɗariƙ ita ce hanya kamar yadda Allah ta'ala ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya ta farki shi ake kira da as-sirat a larabci walmuradu bihi huna amma abinda ake nufi da siradi a wannan gabar aljisrul madrubu ala matni jahannam aljisru wata gada ce almadurubu wadda aka shimfiɗa ta alamatini jahannam akan wutar jahannama da aka karka ɗauka siraɗi da ma'anar hanya irin waccan wadda muka a'a a nan hanya ce amma ga yadda take wani irin wata irin gada ce da ake shimfiɗa ta akan wutar jahannama ga yadda siffar gada take wa huwa da jiddan wato siririya ce kwarai karka ɗauka gada ce mai faɗi da alawus wadda wannan zai ba wa mutum dama ƙafafuwansa su dinga taka gadar yadda yake so ya tafi salin alin kamar yadda mutum yake taka ƙasa a'a sai mala ya ce ita gadar da ƙiƙun wato ba ta da girma ƙanƙanuwa ce jiddan sosai siririya ce kwarai a daƙƙumina sha'ar ta fi silin gashi sirantaka kuma gada ce ta fi silin gashi sirantaka wa a haddu minas saif kuma ta fi takobi kaifi wa a harru minal jamr kuma ta fi garwashin wuta zafi kaji wannan shine siradin siriri ne kwarai fiye da silin gashin kanka kaifi ne da shi fiye da takobin da kasan an wasa zafi ne da shi fiye da garwashin wuta ya murrun khala'ik kuma halittun Allah kwata za su wuce alaihi ta kan wannan siraɗin ala qadari a amalihim gwargwadon ayyukansu shi sa a nan duk karatun da kaga ana yi maka duk wa'azin da ake mace ake ka dage ka yi aiki tarawa kanka ayyukan lada tarawa kanka ayyukan alkhairi saboda wannan ranar don haka wucewar ma ta kan wannan hanyar wato saurin wucewar ko nawa wajen wucewar na da alaƙa da aikinka cikin aikinka zai taimaka ya sabbaba wajen ka wuce da sauri kamar yadda rashin kyakkyawan aikinka da tanadi wa wannan ranar ka iya jawo tsaiko da nawa wajen ƙetare siradin tajribihim a'maluhum ayyukansu ne za su dinga gudanar da su ayyukanka su ne za su gara mutum kamar gare-gare nan da nan ya wuce ila ma bai san ya wuce ba ayyukan mutum ne zai sa gare-garen ya zamanto ya lallankwashe ya yi kaza ya kaza ta yadda in an gara shi zai dinga tambal-tambal ba lalle ne ya miƙe ba wannan da aikinka ne yake ba da wannan faman naja duk wanda ya kubuta daga siraɗi faƙad aflaha ya rabauta Allah ka rabautar da mu duk wanda naja ya tsere ya ƙetare siraɗi aflaha ya rabauta wa mallam yamju duk wanda bai tsira ba daga siraɗi halaka ya halaka wa mururun nasi alai shigewar mutane ta kan wannan siraɗin ala qadari a'malihim malam yana sake maimaita ma gwargwadon ayyukansu ne fa duk yanda ka so kai sauri ko kai gudu to gudun ba zai yiwu ba in aikin da kai a nan duniya ba wanda zai taimaka maka kai gudu bane ko ka so kai sauri saurin ba zai yiwu ba a tattare da kai matukar aikin da kai ba na masu sauri bane akwai wanda za su wuce kamar kyaftawar ido akwai kamar walƙiya akwai kamar kaza akwai kamar kaza wannan da aikin ne wa minhum man yamurru mala yace duk aikin ne yake wannan yake determining din wucewar da wuri ko akasin haka sai yace daga cikin mutane man yamurru akwai wanda zai wuce kalamhil basar kaman kiftawar ido kan ido ya rufe ya bude mutum ya tsallake aikinsa ne wa minhum man yamurru kal barqil khatib a cikin su akwai wanda zai wuce kamar walƙiya mai fusgar ido kana daga ga fal har walƙiya ta riga ta haska ta wuce to akwai wanda za su wuce kalbar kilhatib kamar walƙiya da take fautar ido wa minhum a cikin mutane manya murrukan rih akwai wanda zai wuce ta siraɗin kamar tasowar iska wa minhum a cikin mutane manya murru akwai wanda shi kuma aikinsa iya abin da zai iya yi masa wajen ya taimaka wajen ƙetare siraɗin to zai wuce ne ka ajawidil khail kamar gudun ingarman doki wa minhum a cikin mutane man yamurru karrukabil ibl akwai wanda zai wuce kamar amalar raƙumi wa minhum a cikin mutane man ya'adu wa adwan akwai wanda zai sheƙa a guje da gudu zai wuce wa minhum a alaƙa da mai akan kafafuwansa ba akan komai ba akan kafa amma Allah ta'ala zai ba shi dama gwargwadon ikonsa gwargwadon aikinsa ya sheka a guje ya wuce wa minhum man yamshi mashiya a cikin mutane akwai wanda iya aikinsa to tafiya zai yi kamar yadda kake tafiya ka ta al'ada a haka zai wuce duk abin da zai faru na zafin ainihin wato siraɗin da ainihin tashin hankalin siraɗin to ba ko ya so yi sauri saurin ba zai yi ba sai dai ya tafiya iya aikinsa kenan wa minhum man yazhafu zahfa a cikin mutane akwai wanda kuma zai yazhafu zahfan zai tafi da rarrafe ne tafiyar ma ba za ta yi ba aikinsa ya kai gaza wadda kafafuwansa ba za su iya daukan sai tafiya ta kan siradi ba sai dai rarrafe yadda ka san yaro in bai kai ya tata-tata ya tashi ya tafiya ba ba zai yi ya taka kafa ba sai dai ya rarrafe to akwai wanda ranar tashin alkiyama wuce siraɗinsa zai iya wucewa ne ta hanyar rarrafe iya aikinsa kenan wa minhum a cikin mutane man yukhtafu akwai wanda za a fizge shi wa yulqa fi jahannam a wurga shi cikin wutar jahannama aikin nasa gazawarsa ta kai rashin nagartar aikin ta kai ba ma ko rarrafan ma da aka ce akwai wanda zai wuce da rarrafe shi ba zai iya wuce da rarrafan ba yana cikin wannan yanayin za a fuzge shi a fauce shi cikin wutar jahannama wa hadha madhkurun fil qur'anil karim kuma duk wannan bayanin ko wannan siratin da kaji an yi maka bayanin sa shine wanda aka ambata cikin alqur'ani mai girma wa fi sunnatin nabawiyya kuma shine wanda aka yi bayanin sa a cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ƙala ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce fawa rabbika ina rantsuwa da Ubangijinka lana shurannahum wallahi sai na tattare su kaf ba zancen a kira sunan mutum a wannan rana a ce ya yi fashi ko ya yi makara ko ya yi absent babu kowa yana gurin don haka lana shurannahum Allah maɗaukakin sarki ce wallahi sai na tara su kaf washayatina ba su kaɗai ba har da shaiɗanu thumma lanuhdirannahum sannan duk mu halarto da su mu hallarar da su kowa zai hallara haula jahannama a kewayen wutar jahannama jisiyan suna gurfane ila ƙaulihi har zuwa faɗin Allah ta'ala wa in minkum babu wani ɗaya daga cikinku annabawa da waɗanda aka aiko annabawan wajensu illa wariduha face sai sun wuce ta kan wannan siraɗin ba wanda nagartarsa da kirkinsa ta kai ta annabawa su ma ce sai sun wuce annabawa da manzanni duk Allah ta'ala ya ce kana ala rabbika hatman maqdiya ubangijinka ya kaddara faruwar haka ya hukunta kuma ya zartar ba canji sai kowa ya wuce nan ce hanya ba wata hanya sai wannan ya'ani jahannam ma'ana hanyar wucewar wutar ta kan wutar jahannama ce da aka iya kawai abinda aka sa gadar aka sa kawai don a taka a wuce wa hadal wurudu wannan gangarawar da aka ce wa in minkum illa wariduha ba wani daga cikin ku face wariduha ya gangara mata to alwurudin anan ana nufin huwal mururu ala sirab shine ketarewa ta kan siradi فهذا هو الورود المذكور في القرآن شيني دي غنغرا ود كجان أنبتا cikin القرآن وإن منكم إلا وارد هذا والخطاب للمؤمنين وغيرهم كما wannan maganar ta wa in minkum illa wariduha magana ce da ake yin ta ga muminai wa gairihim da wasunsu kar mutum ya dauka to kila da kafirai ake a'a da muminai ake da kuma waɗanda ba muminan ba kowa sai ya bi ta kai ya wuce wa in minkum illa wariduha yamurru alaihi almu'minuna wal kuffar kaga mu'minai tanan za su wuce kafirai tanan za su wuce wal munafiquna hadda munafikai ba su da wata hanya su ma tanan za a wuce mumini ma ya tab- yana cikin fargaba da tsoro ina ga kafiri ko munafiki wa kullul khalq yamurruna ala hadha sirat duk halittun Allah da aka dora musu ta kalifanci za su wuce ne ala hadha sirat ta kan wannan siradin faman naja minhu dakhala aljanna duk wanda ya tsira daga tsallake siradi dakhala aljanna aljanna zai shiga ko da ku da rarrafe har wanda aka ce da rarrafen nan zai je to ko da yake ya ji jiki in an gan shi dama kai ka san an ji jiki amma dai an tsira domin duk wanda ya tsallake ba a fusge shi ba to ya tsira Allah ka ƙetare da mu wa man saƙafa dukko wanda ya rubta in kana gefe kan a zo kanka duk wanda kaga ya sulluba ya rubta halaka an gama magana ya halaka thumma nunajjil ladina taqaw Allah ta'ala ce thumma sannan duk da cewa kowa sai ya wuce ta kan saradin sai Allah ce thumma nunajjil ladina taqaw sannan za mu tseratar da waɗanda suka yi takawa wala yunajji ba abin da zai iya ƙetarar da mutum a wannan ranar illa taƙawa sai tsoron Allah sai ayyuka na ƙwarai illa taƙawa shi sa Allah ce thumma nunajjil ladina taqaw sannan zamu ƙetarar zamu tsallakar da allazina taqaw waɗanda suka yi taƙawa la yunajji quwwatul badan malai ce ka saurara ka ji ƙarfin jiki baya iya ƙetarar da mutum siradi la yunajji quwwatul badan karfin jiki baya ƙetare da mutum wala kasratul mal tarin kuɗi da ka tara a nan duniya ba cin ba rana ba a bada cin hanci ballantana ka ce a'a bari ka bayar da wani abu abu ta bayan fage a tsallakar da kai a'a wala kasratul mal walal ja mulki kujera matsayi duk wannan ba zai tsallakar da mutum ba a wannan ranar ma yunajji ba abin da ke ƙetararwa illa taqwallah sai tsoron Allah hada nassul qur'anil karim wannan shine nassin alqur'ani mai girma kar ka ɗauka tarin kuɗin ka zai tasiri a wannan ranar kar ka ɗauka kujeran mulkin ka za a iya yin manuba a wannan ranar babu babu ba abin da zai ƙetarar da mutum haka kuma talaucin ka ka ɗauka shi ma uzuri ne dan kaka ji an taba masu kuɗi da masu mulki ka ɗauka to kar ka ɗauka talauci shi ma abin la'akari ne a wannan ranar aiki na kwarai kawai takawa wanda duk bai je da takawa ba an samu matsala waja'at fi sunnati ahadithun malai yace akwai hadisai da suka zo a sunna fi ahwalil qiyama game da firgicin tashin alkiyama wa minha daga cikin irin wannan hadisan ko daga cikin firgicin tashin alkiyama almururu ala sirat akwai wucewa ta kan siradi fala budda min al-iman bi sirat kuma ba makawa musulmi yayi imani da siradi wal mururu alaihi kuma yayi imani da ketarewa da wucewa ta kan siradi wala yakfil imanu bi zalika wai imani da siradi da ketare siradi ba zai wadatar ba kar ka dauka to ai ni nayi imani na yadda da siradi kuma na yadda za a tsallake wannan ba shi kadai ake bukata ba shi yasa malai ce wala yakfil imanu bi zalik imani da siradi kawai ba zai gamsar ba balla budda min al amal ba makawa sai ka cakuda wannan imanin da aiki ka yadda da siradi ka yadda za a ketare eh ka ji yanda yake eh to kai aiki wa qul i'malu fa yasta'iddu al insan mutum ya yi tattali ya yi tanadi lilmururi alaihi don ya samu ƙetarewa ta kan siraɗin bittaƙawa ta hanyar yin taƙawa wahiyar amalu salih in baka san taƙawa ba malam sai sake ma fashin baki sai ce shine kyakkyawan aiki ƙauluhu ya akudu siratu man sha Allah maganar da imamul barbahari ya faɗa ce siraɗi zai kama waɗanda Allah ya so ya kama wa ya juzu man sha Allah sannan waɗanda Allah ya so su ƙetare za su ƙetare kama ƙala ta'ala ce wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ne sun manu najjin lazina taƙau sannan za mu tsallakar za mu ƙetarar za mu tserar da allazina taƙau waɗanda suka yi kyakkyawan aiki wa nazaru zalimi na fi hajifiya za mu bar azzalimai fiha a cikin wutar jahannama jasiyan suna gurfane li'anna sirata alaihi kalalibun domin shi siradi yana da ƙugiyoyi da makata ta man umirat bi khatifihi suna fautar wanda aka umarce shi da su fauce shi suna fusgar wayannan ƙugiyoyin suna fusgar wanda Allah ta'ala ya umarce su da su fusgo shi wa ya juzu ya ani ya murru alai yana nufin ya wuce yana wucewa ta kansa qauluhu wa lahum anwarun ala qadari imanihim a daidai wannan lokacin da ake tsallake siradi mutane kowa yana da haske gwargwadon imaninsa wa lahum anwarun suna da haske ala qadari imanihim gwargwadon imaninsu fi yawmil fi yawmal yawmil qiyama ahlul iman yakunu lahum nurun yamshuna bihi ranar alkiyama masu imani za su tashi da haske da za su dinga tafiya da shi tun da kaga dai a lokacin ba nefa duk wani abu da dan adam yake haskawa don ya samu haske babu ba fitilar kwai ba a ci balbal ba kendir ba dukkan fitilun nan 'yan china duk babu haske duk wanda ka gan shi da haske haskensa ne na nan duniya na aiki na imani da haka muminai masu imani za a gansu cikin haske suna tafiya abinsu kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce nuruhum haskensu yas'a na aidihim yana tafiya gaba da su dama in mutum zai tafiya ina in mutum yana tafiya a cikin duhu in ya kunna fitila ina yake haska gaba to don haka su ma haskensu in ji Allah yas'a yana tafiya ne baina aidihim a gabansu wa bi aimanihim da kuma dama da su ya ƙuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu atimim lana nurana ya Allah cika mana hasken nan namu wai ga fa hasken amma mutum gani yake har yanzu kamar bai zama cikakken haske ba addu'a suke su fa masu imanin ga hasken suna tafiya saboda ranar neman haske ce a lokacin rana ce da ake neman haske ga hasken amma mutum addu'a yake ya Allah hasken nan ya ƙaru cika mun ya zama cikakken haske wa gafir lana kuma ba wai hasken ba ya Allah gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir domin kai mai cikakken iko ne akan komai yawma taral mu'minina wal mu'minat Allah ta'ala ce rana ce da zaka ga mu'minai maza da mata yas'anuruhum baina aidihim haskensu yana tafiya gaba gare su wa bi aimanihim da kuma dama gare su bushrakumul yawma albushrunku a yau jannatun albushirin da ake wa masu imani a wannan rana shine aljannatai tajri min tahti al-anhar waɗanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin su khalidina fiha suna masu dawwama a ciki zalika huwa alfawzul azim wannan shine gagarumin rabo Allah ka sada mu da shi almunafiquna munafikai yu'tuna nuran su ma za a dan ba su haske fil awwal a karan farko ma'ana za a yi musu flashin kenan kaga shi akwai flashin ranar tashin alkiyama za a haska sai sun ga hasken sun fara murna sai a dauki hasken ashe ba nefa ce kaɗai take flashin ba ranar lahira ma munafukai za a musu flashin domin za a ba su haske fil awwal a fakaran farko li'annahum ka san dalilin da yasa aka dan ba su hasken aka yi musu flashin aka dauke saboda su ai da khalufil islam a zahiri sun nuna sun shiga musulunci wa azharul islama kuma sun bayyanar da musuluncin cewa su musulmai ne a zahiri wanda a baɗinin su ƙarya ne ba su imani ba na fata an gane wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un munafikai kenan masu fuska biyu in suka zo wajen masu imani su ce sun yi imani in suka je wajen shaydanu yan uwan su ce muna tare da su suna tare da su to shi yasa Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama za a ba su zai dan sa a ba su haske a karan farko saboda sun dai koda ta da'awa ce sun ce sun shiga musulunci kuma gashi ana mu'amala da su sauran musulmi suna jin kamar masu imani ne kamar musulmai ne su fa yu'amaluna shi yasa sai aka mu'amala za a mu'amalance su bi mithli ma azharu da gwargwadon abin da suka bayyanar ai a duniya sun nuna su sun musulmai ne yu'tuna nuran da haka za a ba su haske min babil khida ta babin yaudara su ma ai sun yaudari muminai an sake da su an ɗauka masu imani ne an shiga mitin na musulmi tare da su duk sun ɗebi sirrin musulmi sun kai wa arna da su ake komai da komai sun san sirrin musulmi dama sun shigo ne don siyo musulunci zagon ƙasa amma tun da babu rubutu a goshinsu da za a iya gane haka aka yi ta tafiya da su to ranar lahira yau mutubular sara'in ranar ban kaɗa kenan rana ce da za a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun mujrimai ku ware kanku kawai za ga kowa ya ware kawai a ranar ta ware ce to shine Allah madaukakin sarki zai ba su haske domin su haka suka yi wa mumine suka nuna sun musulunta kuma ba gaskiya bane da haka sai a ba su hasken sai a janye kama annahum khada'u bi islamihim kaman yanda suka yaudari musulmi da musuluncinsu fayyotuna nuran khida'an lahum sai a ba su haske ana masu rama irin yaudara da suka yi wa muminai sun mayan ɗafi unuruhum sannan kuma sai hasken su ya mutu sun fara ganin hasken sai kuma su ga ɗif ya ɗauke kuma ka san matsalar duhu wato in sai da ka ga haske sannan kuma ka ga duhu sai ga duhun ya fi zama duhu sama da wanda dama a cikin duhu ma zalafi zulma dama a cikin duhu yake amma wanda haske ya zo sana ka ɗauke sai ga kamar duhun ya fi duhu fiye da kafin ka ga haske wa ya ƙauna fi zulma za su ci gaba da wanzuwa cikin duhu Allah ya ce yau mai ƙulul munafiƙuna ranar da munafukai maza wal munafiqat da munafukai mata za su ce lillazina amanu za su ce wa masu imani unzuruna ku dan jira mu ku dan saurare mu ku tsumaye mu ya'ani intaziru ku dan saurara ku dan jira li'annahum yamshuna khalfal mu'minin saboda a yanda aka taho din suna tafiya ne a bayan mu'minai mu'minai suna gaba su kuma suna bayan mu'minai da haka ana tafiya cikin wannan hasken can sai suka taso fitila dip ta dauki to sai su dinga kiran mumine na gabansu ku dan jira mu ku tsaya ku tsaya nan fa inda muke ba haske fa hasken ya ɗauke ku jira mu unzuruna ya'ani intaziruna ku saurare mu ku jira mu na qotabis min nurikum mu dosa na hasken ku mu namu ya mutu kila sai a ce da su irji'u wara'akum ku koma can bayan ku faltami sunura ku nemo hasken ku suna cewa muminai in taziruna ku jira mu na qatabis min nurikum mu dan samu haske mu kunnu fitilan mu ko mu dosana daga hasken ku kila sai a ce da su irji'u wara'akum ku koma baya faltami sunura ku nemo haske faduriba bainahum waiwaya wadda za su yi kawai faduriba bainahum bisur sai a sanya katanga tsakaninsu da muminai sun ma daina ganin ɗan hasken da suke gani na mumine ne to yanzu an sa katanga shine faduri ba bainahum bisur sai a sanya katanga da shamaki bainahum tsakanin su da muminai lahu babun ita wannan katangar tana da kofa batinuhu fihi rahma ciki inda muminai suke rahama ce ke ciki wa zahiruhu nan baya kuma min qibalihi ta waje al'azab azaba ce kuma an riga an sa wannan katanga suna baya Allah ya ce lahu babun katangar tana da ƙofa batinuhu fihi rahma ciki inda muminan sun riga sun shiga aka sa katangar rahama ce a ciki wa zahiruhu nan kuma baya min qibalihi ta waje azab azaba ce yunadu lahum za su dinga kiran muminai alam nakum ma'akum ba tare da ku muke ba kasuwa fa ga kantina ga naka fa a ofis ofis mu daya ma'aikatan mu daya gurin sana'an mu daya makocina ne kai fa dan uwana ne kai alam nakum ma'akum ba tare da ku muke ba ya anifi duniya suna nufin anan duniya ya za ku yi mana haka mu rayu da ku tare sannan kuma mu zo nan muna neman taimako ku yi mana kuma ku hana mu yunadunahum suna kiran muminan nan alam nakum ma'akum ba tare da ku muke ba qalu sai mu'mine su ba su amsa bala haka ne tare da mu kuke a can duniya walakin nakum sai dai ku fatantum anfusakum kun fitini kawunanku kun fitini rayuwarku wata rabbastum kun yi jiran musiba a kanmu wata rabbastum kun yi dakon wani bala'i da mummunan yanayi ya fada mana wartabtum kun yi shakka kun nuna kamar wannan ranar da ake cikinta kamar ba mai faruwa ba ce wa garratkumul amaniyu burace-burace suka ruɗe ku tunanin kaza tunanin zaka samu kaza burace-burace garratkum su suka ruɗe ku hatta ja a amurullah ana ta wannan tafiya har umarnin Allah na tashin alkiyama ya zo wa garrakun billahi garur mai ruɗin mutane ya ruɗe ku ya raba ku da Allah shine shaidan fal yauma kun ga a yau la yu'khadhu minkum fidya ba za a karɓi wata fansa ba daga gare ku in duk abin da kuka mallaka na duniya yau za ku bayar a matsayin fansar abin da za ku fuskanta na bala'i ba za a karɓa ba fal yauma a yau la yu'khadhu minkum fidya ba za a karɓi wata fansa ba daga gare ku wala min alladhina kafaru ku munafikai kenan wala min alladhina kafaru ko kuma daga waɗanda suka kafirta ma'awakumun nar abin da yafi dacewa da ku wuta ce hiya maulakum ita ce tafi dacewa da ku ma'awakumun nar makomarku wuta ce hiya maulakum ita tafi dacewa da ku wa bi'isal masir kai tir da makoma in ta zama wuta Allah ya tsare wannan labari ne Allah yake bamu game da abin da zai wakana a ranar tashin alkiyama to kaji yadda siraɗi yake fitilan mutum ta mutu kan aje siraɗi yaya Allah ya kiyaye fal imanu ya kunu nuran yau malkiyama da aka ɗan uwa ka rike imanin ka gam aƙidan nan shi sa aka kira ta aƙida saboda a zuciya ake tattara ta a kulle ana iya ma fashin komai amma ba wanda ya isa ya cire maka imani ba wanda ya isa ya ma fashin imani za a kwace ma kudi za a kwace ma kaza za a yi ma kaza amma imani shi za ka kira ta da aqida sai dai in kai ne baka rike da kyau ba ko kai gwanjan imanin ka aka siye shi arha ko kuma ka bayyanar da shi ga 'yan fashin imani suka fusge amma imani zuwa lahira ba imani matsala ce gagaruma fal imanu imani ya kunu nuran yawm alqiyama yana zama haske ranar alkiyama yasiru bihi sahibuhu wanda me shi zai dinga tafiya da shi bainamal kuffar a yayin da su kuma kafirai wal munafiquna da munafiqai fi zulma suna cikin duhu wal iyadu billah Allah ya kiyashe mu la ya duruna aina ya zahabun ba su san ina za su tafi ba duhu to ko yanzu kake tafiya a duhu za ga kana tafiya kana lalibe dan ɗayan biyu ne in akwai duhu kana tafiya ko ka ci karo da abin da ka fi ƙarfi ka karya shi ko ka ci karo da wanda ya fi ka ƙarfi ya karya ka ko kuma ka ji ciwo shi sa za ga in aka ɗauke wuta to in an tashi za ga yanzu nan da za a ce an ɗauke wuta kowa ya fita za ga da lalibe za ga ana ta da wannan laliban karkaci karo da wani abu da ka fi shi karfi ka karya shi ko ya fi ka karfi ya ji maka ciwo to ranar tashin alkiyama ce ba haske ba da matsala da aka za su yi tafa gamniya su rasa ina za su tafi qala al-mu'allif rahimahullah wal imanu bil anbiya'i wal mala'ika imam al-barbahari yace na daga cikin kunshin imani shine imani da annabawan Allah wal mala'ikati da mala'iku min usulil iman yana daga tuwasun imani wa arkanil iman yana daga shika-shikan imani al'imanu bil mala'ika shine imani da mala'iku wal anbiya ka kuma yi imani da annabawa wa hadha kama fi hadithi jibril alaihi salam wannan ku kaman yanda yazo cikin hadithin mala'ika jibril alaihi salam hina qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhbirni anil iman ce ya man ya ma'aikin Allah ba ni labari game da imani qal sai ce al imanu shi imani an tu'mina billah shine kai imani ka ba da gaskiya da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir ka kuma yi imani da ranar ƙarshe wa tu'mina bil qadar ka kuma yi imani da ƙaddara khairihi wa sharrihi ta alheri da ta sharri wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 50 imam muslim hadisi na tara da na goma hadisi ne na abi huraira Allah ya kara masa yadda kamar yadda kuma imam muslim a hadisi na bakwai ya fitar da shi ta hanyar sayyidina umar bin al-khattab وفي القرآن يازو تكن القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الله تعالى يقول ليس البر باوي أيكن داعا بني باوي أيكن كيركي شيني أن تولوا وجوهكم shine ma'ana laisal birra ba wai aikin nagarta ko aikin da'a ba ne an tuwallu wujuhakum ku juyar da fuskokinku ƙibalal mashiriki mafaɗar rana ƙibalal mashiriki kai mahudar rana wal maghrib da mafaɗarta walakin birra sai dai aikin da'a man amana billah shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai wan nabiyina da annabawa wa fi qaulihi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala amanar rasul manzan yayi imani bima unzila ilaihi da abinda aka saukar masa min rabbihi daga ubangijinsa wal mu'minuna haka mu'minai ma sun yi imani game da abinda aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullun amana billah dukkaninsu sun yi imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambantawa tsakanin wani daga cikin manzanninsa wa qalu sami'na suka ce mun ji wa ata'ana kuma mun bi wannan duk ayoyi ne da suke nuna cewa akwai annabawa akwai mala'iku ubangiji ta'ala ya kuma cewa qulu amanna billah ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila Ibrahima da abin da aka saukar wa annabi Ibrahim wa Ismail da annabi Ismail wa Ishaq da annabi Ishaq wa Yaquba da abin da aka saukar wa annabi Yaqub wal asbati da jikokinsu wa ma utiya Musa da abin da aka bawa Musa wa Isa da abin da aka bawa Isa wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim da abin da aka bawa annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikinsu wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu miƙa wuya ne gare shi fa yajibul imanu bil mala'ika karkashin waɗannan ayoyi wajibi ne yin imani da mala'iku kullihim dukkansu man samma Allahu minhum wanda Allah ya ambaci sunayensu wa mallam yusammi da waɗanda Allah ma bai ambaci sunansu ba domin mala'iku wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san adadinsu sai Allah amma wasu daga ciki ya ambaci ayyukansu da sunayensu wasu an ambaci ayyukansu ba sunayensu wasu kuma ba ambaci ayyukan da za su yi ba ba ambaci kuma sunayensu ba wal mala'ikatu jam'u malakin mala'iku jam'i ne na mala'ika wahum alamun min alamil gaib su kuma mala'iku wata halitta ce cikin halittun da ba a gani khalaqahumullahu minan nur Allah ya halicce su ne daga haske wa ammal jin amma aljanu fallahu khalaqahum minan nar Allah su kuma ya halicce su ne daga wuta wa ammal insan amma dan adam fa inna khal fa inna khalqahum min tsin su kan halittar 'yan adam daga yumɓu ne ko taɓo thumma min ma'in mahin sannan daga wani ruwa ƙasƙantacce kama zakar Allah subhanahu zalik kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci haka fal imanu bil mala'ikati kullihim da haka yin imani da mala'iku dukkaninsu man samma Allahu minhum wa'inda Allah ya ambaci sunansu wa man lam yusammi da waɗanda bai ambata ba nu'minu bihim jami'a mu kan mun yi imani da su duka amma man yu'minu bi ba'dihim amma wanda ya imani da wani wasu daga cikin su wa yakfuru bi ba'dihim ya kafircewa wasu daga cikin su ya waru wasu cikin mala'iku yace ya yarda da su ya waru wasu cikin mala'iku yace bai ya- ya kafirce musu bai yarda da su ba fa huwa kafirun bil jami' abin da ya faɗa yanzu daidai yake da ya kafircewa dukkan su warar wasu ka ce ka yi imani da su wasu ba ka yi imani da su ba daidai yake da kafircewa duka ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ce ƙul ka ce man kana aduwwan li jibrila duk wanda ya kasance maƙiyi ga jibril fa innahu to haƙiƙa shi nazzalahu shi ya saukar da alƙur'anin ala kalbika akan zuciyarka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idinillah kuma mala'ika jibrilin nan ya dinga saukar da alƙur'anin akan zuciyarka da izinin Allah musaddiƙan lima baina ya dai shi littafin mai gaskatawa ne ga littafan da suka gabace shi wa hudan kuma shi shiriya ne wa bushara kuma bushara ne albishir ne lilmumini ga muminai man kana aduwan lillah- lillah duk wanda ya kasance maƙiyi ne ga Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila da mala'ika jibril wa mikala da mika'ilu fa inna allaha aduwwun lil kafirin lalle Allah maƙiyin kafirai ne kaga ashe warar wasu ka ce baka yarda da su ba kafirci ne yanzu kaga wanda ya ce ya yi imani da dukkan mala'ikun amma bai yi imani da jibril ba ko mika'ilu to kafiri ne fallazi ya kafuru bi malakin wahidin wanda ya kafirce ko yake kafircewa da mala'ika yake kafircewa da mala'ika guda ɗaya kafirun bi jami'il mala'ika to kafiri ne ya kafircewa sauran mala'ikun ba kal yahud kaman yahudawa allazina yaquluna su yahudawa su suke cewa jibrilu aduwwul lana jibril din nan ai maƙiyinmu ne kai ba yahude tsaurin idan sai ya isa kaga mala'ika ma bai tsira ba a wajen yahudawa ba ganin sa ake ba wahayi yake sakkowa ya zo da izinin Allah amma kaji suka ce jibril wa jibrilu aduwwul lana ai makiyin mu ne ba ma son sa law kana alladhina zala ala muhammadin ghayra jibrila sai suka samu wani guri da suka labe wai yanzu abin da ya hana su yadda da an- manzancin annabi muhammadu jibrilu ne shi shine matsala da wani mala'ikan da mika'ila aka aiko za su yi imani an fahimta suka ce laukanan ladhi nazala ala muhammadin da abin da ya sauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko laukanan ladhi nazala ala muhammad da wanda ya sauka wajen kawo saƙo ga annabi muhammad ghaira jibrila da ba jibrilu bane la ata'ana to da mun bi yanzu abinda abinda suka fake da shi shi mala'ika jibril shine matsalar wanda kuma ƙarya ne amma sai suka fake da wannan cewa shi jibrilu makiyinsu ne don haka ya za a turo saƙo ta hannun makiyinsu da wani mala'ikan ne ba jibrilu ba ya zo da saƙon to da za su yi imani da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin nazala alaihi jibril suka ce kash sai dai kuma jibrilu ne ya dinga sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aduwuna shi kuma makiyinmu ne fala nu'minu bihi a karkashin haka ba za mu iya yin imani da shi ba fa anzalallahu hadhihi al-aya to shine fa dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah qul ka ce man kana aduwwan li jibrila duk wanda ya kasance makiyi ne ga mala'ika jibrilu fa innahu ba yanda aka iya shi dai mala'ika jibrilin nazzalahu shi ne ya din- ya saukar da alƙur'anin ala kalbika akan zuciyarka bi iznillah kuma da izinin Allah laisa huwa min jibril don haka shi saƙon littafin da aka saukar maka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daga jibril yake ba shi ma jibrilu ɗan aike ne aiko shi akai innama huwa min indillah innama huwa min Allah azza wa jal saƙon daga Allah yake mai girma da ɗaukaka wa jibrilu shi jibrilu innama huwa rasulun kawai jakada ne min Allah daga Allah muwakkalun wanda aka wakilta shi bil wahayi da kai wahayi zuwa ga annabawa wa min al dawa'ifi dhalla na daga cikin ƙungiyoyin bata al muntasibati lil islam wanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci man yaqulu akwai a cikinsu wanda yake cewa inna jibrila khanal amana wai mala'ika jibrilu ya ha'inci amana a cikin wasu ƙungiyoyi na ɓata da suke jingina kansu zuwa ga musulunci akwai wanda shi ma ba yahudawa ne kaɗai jibrilu ya musu laifi ba akwai wasu waɗanda su ma suna ganin su musulmai ne amma su ma sun ce jibrilu ya ɓata musu rai jibrilu bai kyauta musu ba domin ya ha'inci amana li'annar risalata suka ce domin manzancin nan kanar li'aliyin aliyu aka ce ya kaiwa walakin na jibrila amma shi jibrilu kanal amana ya ci amana wa addaha li muhammadin ya ba da wannan manzancin ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam malai ce kala sha'iruhum wani daga cikin mawaƙansu ma har waƙaye ya ce khanal aminu fasaddaha an haidara wai khanal aminu wanda ake cewa amintacce shine kuma ya yi ha'inci ya yi almundana fasaddaha ya hana manzancin nan an haidara daga haidara ya'ani an aliyin rahimahullah radiyallahu an yana nufin wai ya hana saƙon manzanci ga sayyidina ali ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu Allah ya tsare